إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan markaskin mai albarka na markazul kitabi wa sunna ala fahmi salafi salih a ƙarƙashin jagorancin iyayenmu daga cikinsu a sheikh abdulmumin hafizahullahu ta'ala da sauran kuma makarraban shi irinsu sheikh musa da sauran iyayenmu lattizawa Allah ya ƙara musu lafiya sakamakon ziyara ta musulunci ziyara ta uwantaka ta da'awa a wannan garin mai albarka na da magaram yan uwa masu girma na yi farin ciki sosai da allah ya sada mu a wannan wurin mai albarka kuma ya kasance an ba mu dama mu tunatar da kawunanmu wani abu da ya shahi addininmu na musulunci duk abin da za mu faɗa muku ba wani sabo ba ne a gare ku ba wani bako ba ne a gare ku sakamakon kuna tare da iyayenmu ga sunan a kodiyushe suna karantar da ku kenan abin da za mu ce min babi ne wa zakir fa'in na zikira tamfa'ul mu'mini babi ne ma'ana muna wannan ne a babi na tunatarwa don haka muna fatan allah maɗaukakin sarki ya muna taufiki da abin da za mu tunatar da kawunanmu da shi 'yan uwa masu girma kamar yadda kuka sani arziki mafi girma da allah maɗaukakin sarki zai yi ma musulmi arziki mafi girma da allah maɗaukakin sarki ke yi ma mutum shine arziki na musulunci arziki na musulunci ita ce ni'ima mafi girma da allah maɗaukakin sarki ke ma mutum a duniya domin shine arzikin da in allah ya azurta ka da shi ba zai ƙare ba in Allah ya baka dukiya za ta ƙare in Allah ya baka kyawu zai ƙare in Allah ya baka lahiya za ta ƙare in Allah ya baka ‘ya'ya za su ƙare ko su ƙare ko kai ka taika bar su domin dukkanin wa'annan duniya ce ita kuma duniya ƙarewa take bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa shi yasa ake ce mata alfaniya mai ƙarewa ita kuma lahira ake ce mata al'abaka wanzazza wadda in an je an je ne hal abada da haka ni'ima mafi girma da Allah zai maka ita ce ni'ima ta musulunci domin ita ce ni'imar da in ka same ta to ka samu rayuwa wanzazza domin ita ce za ta tseratar da kai a lahira Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya wani addini wanda ba musulunci ba to Allah ba zai karba masa ba idan kuma Allah bai karba mutum ba to hasara ta tabbata a kansa Allah ya kare mu ashe idan Allah ya maka ni'ima ta musulunci to ka gode ma Allah shi yasa sha'iri yake cewa idza abqati ad-dunya 'ala al-mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bidha'iri in dai har duniya ta barka da addininka to duk abin da ka rasa a duniyar ba zai taba cutar da kai ba ka rasa komai a duniya ni'ima ta musulunci ita ɗaya gare ka to wallahi ka samu komai kenan wannan ni'imar ya kamata a ce mun yi ƙoƙarin kula da ita wanda gimshikin wannan ni'imar shine tauhidi me ake ce ma tauhidi ifradullahi ta'ala bil ibada kadaita Allah da ibada wannan ni'imar ta musulunci wannan ni'imar ta tauhidi malamai sun kula da ita sun kula da dukkanin abinda zai haɓaka mu na ita kuma sun yi kokarin shan kunnen mu ga dukkanin abin da zai iya jayo ma wannan ni'imar na kasu ko ya jayo iya kaucewarta ko kuma lalacewarta ko tahiyarta gaba daya sakamakon wannan malamai suke wallafe-wallafe na littattafai da rubuce-rubuce a kowanne irin nau'i na rubutu akwai wanda za su yi rubutu nau'i na zube akwai wanda za su yi rubutu na waƙe dan dai abi mutane da abin da suke so laraba sun shahara mutane ne masu son waƙe to malumai ba su bar su ba hatta ta hanyar waƙe sai da suka yi rika kiransu zuwa ga tauhidi hatta ta hanyar waƙe sai da malamai suka yi ta rubuce-rubuce dangane tauhidi irinsu za ku iya samu irinsu mai yake da suna nuniyatu alkahtani kun gani tauhidi ne ake karantarwa a ciki amma kuma ta hanyar me ta hanyar waƙe irinsu ha'iyya irinsu ta'iyya da sauransu dai ga sunan da sauransu waƙoƙi daban-daban malamai suka yi don me don saboda dai su bi mutane ta hanyar da suke so don su kira su zuwa ga tauhidi to mu kuma sai muka yi dubi da a yanayinmu na mutane na hausawa al'umma ta hausawa akwai wani abu da muka shahara da shi wanda mun sha bamban a kansa da sauran al'ummomi shine abin da ake ce ma karin magana al'amsalu alhausawiyya karin magana na hausa hausawa sun shahara da karin magana ta yanda in dai har mutum zai rika magana da karin magana to ko shirme ne yake mutane su sun saurare shi daga cikin abin da yake jayo hankalin mutane zuwa ga waƙoƙi na hausa shine karin magana da suke amfani da shi a ciki to me ya samu ma masu da'awa ba za mu yi amfani da karin magana ba a wajen da'awa har dan saboda mu samu jayo hankulan mutane Allah ya ce muna ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau daga cikin hikima ko ka bi mutane a wajen kiran su da abin da suke so to wannan yasa a wannan lokaci na daga cikin dubarar da muka zo da ita a fage na da'awa shine da'awa ta hanyar karin magana musamman in yi kasance mun samu kanmu a gari wanda yake na hausawa mun je difa amma ba mu yi wa'azi da karin magana ba mata dai muka ma da karin magana wa'azi guda mun shi agadas amma ba mun su wa'azi da karin magana ba duk da akwai hausawa amma dai asali ba gari bane na me na hausawa ko to amma nan da muka zo fa mun zo garin hausawa ko ba garin hausa ba da magaran ko to bari mu dallafa mata wani kirari da magaran ta nasan da tumbin giwa ko da mika zo an hika to da magaran jalla babbar hausa ko to kenan kuma sai muka zo muku da maudu'ai wanda a cikin su karin magana ne a yau za mu saka muku guda banda gobe muna da muhadara a jami'a ta ta da magaran a can kuma su kuma za mu watsa musu guda in mun shi maradi su ma akwai wanda muka tanada musu su ma mu saka musu wasu taken karatunmu na yau shine ad-durusu ko kuma durusu tauhid fil amsal al-hausawiyya wasu darussa na tauhidi a cikin karin magana na hausa na tattaro kusan karin magana talatin da 'yan kai amma za mu gai abin da ya sauwaka karin magana na farko shine 'yan magana suka ce allah kaɗai ne maɗaukaki kuma babu sarki sai allah karin magana ne ko ba haka ba to kaga wannan karin magana me yake siffanta muna fa'alam annahu لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات bashi bane take fassarawa babu sarki sai Allah la ilaha illa Allah in kace a garin ku akwai akwai sarki sai suka ce Allah shi kadai ne madaukaki in ma akwai sarkin to madaukaki akan sa shine wa shine Allah wannan makarin magana yayi daidai da tauhidi ko bai daidai da shi ba yayi daidai da tauhidi Allah shi kadai ne sarki in ma akwai wani to Allah shi kadai ne madaukaki Allah masanin gaibu a wani kari kuma suke cewa sanin gaibu sai lillahi nan Hausa ce da Larabci aka game wuri guda kun san Hausa tana da alaka da Larabci sosai sanin gaibu sai lillahi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah sanin gaibu sai lillahi ta tabbata ko ba tabbata ba Allah ya ce ka ce musu daga waɗanda suke a sama da ƙasa gaba ɗayansu babu wanda ya san gaibi in bawa ba in ba Allah ba yana Allah masanin gaibi babu wanda ya san gaibi hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kansa bai san gaibi ba da kan shi ma yake cewa law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma massani yasu da na san gaibi da na yawaita aikin alkhairi da na san gaibi da mummuna abu bai shahe ni ba maza Allah an hoshe masa baki ko ba hoshe masa baki ba an hoshe masa kawahu ko ba hoshe masa kawahu ba an hoshe masa kai ko ba hoshe masa kai ba da ya san gaibi zai je a hoshe masa bai sani ba bai sani ba kenan wannan karin magana yana tabbatar muna da aƙida ta tauhidi ta cewa babu wanda ya san gaibi in ba Allah maɗaukakin sarki ba don haka yana daga cikin saba ma aƙida mutum ya rika ikirarin cewa manzon Allah ya san gaibi musan akwai masu wannan aƙidar wannan ko ƙaryata alƙur'ani ne da ya ce la ya alamu fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin kenan babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba idan aka ce gaibi shine abin da yake boye abin da bai faru ba nan gaba zai faruwa da kuma abin da ba a gani ana gane da kyau ko wannan duka shi ake ce ma gaibi ba za ka taba zamantowa musulmi ba sai ka yi imani da gaibi asali gaibi ma shine gaba ɗayan musulunci idan ka ɗauki arkanul iman guda shidda gaba ɗayansu gaibi ne mu ɗauka na farko mai imani mai rukun na imani na farko al'imanu billah ko allan kana ganin shi kinan allah gaibi ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi akwai wanda ya taba ganin mala'ika ba a ganin su amma kuma sai ka yi imani da su gaibi ne wa kutubihi ko littattafai littattafai ai ba rubutun ba ne me magana ce ko to ka taba jin da aka yi maganar ana ganin da kyau ko baka taba ji ba amma kuma ka yi imani da littafan cewa magana ce ta Allah haka kuma wa rusulihi manzannin ai ba kowane manzo ka gani ba ko kuma waye tabbatar maka da cewa Allah ne ya turo shi to in ma baka imani da na farkon ba ai ba za ka yi imani ba da na karshen ba ko tunda manzannin ai ana nuhin ɗan aikin Allah to kenan in baka yi da gayyu baka yi da Allah wato balantana ma manzannin sai na gaba mi fa wa rusulihi wal yawmil akhir ko ranan karshe to ranan karshen wata tsohuwa ta ce tun muna yan yara ake cewa duniya ta zo ƙarshe gaibi ne ko ba gaibi ba gaibi ne waliyomil akhir sai mine ne wa bil qadri khairihi musharri shi akwai karin magana mai zaman kansa a gaba karin magana na gaba shine Allah maganin komai Allah maganin komai idan aka ce maganin komai bai shahi rishin lahiya kawai ba amma mu ɗauki ababi na rishin lahiya mutum nawa ba su da lahiya a ɗauke su a inda ake ganin can ne ake yin maganunukan a kai su amma kuma a hannun masu maganunukan za su mutu kai su masu maganunukan ma wanda suke kera maganunukan na samun lahiya da ake ko kuma wanda da su ake tunanin in an sha za a samu lahiya da a ce suna makan su magani da ba su mutu ba ana gane da kyau ko kenan Allah maganin komai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma anzalallahu da'an illa ja'ala lahu dawa'a Allah bai taba sabko wata cuta ba face ya sabko mata da mi ya sabko mata da magani kinan Allah maganin komai duk cutar da kake fama da ita to ka san Allah maganin komai ne ka koma a wajensa zai mi zai warkar da kai na gaba shine Allah masanin komai Allah masanin komai shi ma wannan karin magana ne kuma wannan yayi daidai da me yake da suna ayoyi ga sunan a cikin alkur'ani masu yawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar mun da haka daga ciki alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ila akhir al aya wannan aya gaba ɗayan ta abinda take nuna wa me Allah ya san komai kai kadai kake Allah ya san da kai cikin jama'a kake Allah ya san da kai idan kuma kai imani da cewa Allah ya san komai wannan shi zai sa ka nisanci me ka nisanci saba masa domin ka san ya san da kai na gaba shine Allah sarkin sakayya Allah sarkin sakayya a duk lokacin da wani ya zalunce ka ka rasa wanda zai zai kwato maka da haƙƙinka to ka tuna akwai wa akwai Allah sarkin sakayya akwai ranar ƙin dillanci ko kana karanta a suratul fatiha maliki yaumiddin mamallakin ranar sakayya mamallakin mamallakin ranar sakamako ranar da tuwaffa kullu nafsin bima kasabat za a saka ma kowace rai da mi da abin da ta aikata ranar da la zulmal yawm babu zalunci a wannan ranar wace rana ce gadan gadan tuwaffan nufusu ma kasabat ويحصد الزارعون ما زرعوا in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u gobe ranar da za a saka ma kowace rai da abin da ta aikata in ta aikata alkhairi dan kanta in ta aikata sharri dan kanta kenan Allah sarkin sakayya wannan kare magana ya daidai da ayoyi na alkur'ani na gaba kuma ba a yi ma Allah dabara ba a yi ma Allah dabara ko dubara dukkaninsu ana cewa me yake ni da ba a yi ma Allah dubara ma'ana dubarar mutum ba ta hishe shi gaskiyarka ita za ta me ita za ta hishe ka shi yasa wani mutum ya zo wajen ibrahim bin adhum wanda kissa ce shahararra ya ce masa ni mutum ne mai yawan sabon allah kuma ina jin daɗin sabon allah na ina so ka bani wata mahuta wadda zan iya yin sabon allah ba tare da kuma na samu zunubi ba kenan shi so yake a bashi wata dubara ko wadda za ta hidda shi kasan ko akwai mutane da yawa ganin suke cikin komai akwai dubara kamar yadda anan duniya zai iya yin dubara ya tsere ma wani hukunci na gwamnati yana ganin zai iya dubara ya tsere ma wani hukunci nawa na Allah madaukakin sarki sai ce masa eh akwai dubara amma ho in ka iya zan baka dubarar da za ka yi ka yi zunubi kuma ka ci bulus ana gane da kyau ko a nasan kowa na jiran wannan ko in akwai wannan dubara gaskiya ni ma zan yi to dama dan me yasa dan me yasa mutum yake nisan ta sabon Allah dan me yasa kake nisan ta sabon Allah dan tsoron hukuncin Allah ko to yin akwai abin da zai tsiratar da kai daga hukuncinsa kenan sai ke ta yi sai ce masa da farko kai ta sabon allanka amma matukar dai ba a bisa kan kasar shi za ka yi ba ana gane da kyau ko in za ka sabon allah ka nemi wata kasa ka yi sabon allah a kanta in ka yi haka ba za ka gama da hukuncin allah tun da ba bisa kasar shi ka yi ba sai ce a akwai ku wata kasa wadda ba ta allah ba sai ce to wannan dubara ta rage ga mai shiga rijiya in yana so ya shiga ta kai yana so ya shiga ta kawahu shi ma yadda da babu wata ƙasa sai ta Allah ko? to babu wata ƙasa wadda ba ta Allah ba sai ce to kawo na biyu aika ce ɗa biyar ne ya ce to na gaba ka yi ta saɓon Allahn ka in kana so amma ka tabbatar da ba abincin shi za ka ci ba ana gani da kyau ko? ya ce to akwai wani abinci ko wanda ba na Allah ba ya ce to ya za a ce ka ci abincin Allah kuma ka zo kana saba mishi da shi ana gane da kyau ko ai sai an ci sannan sannan ake sabo ko aka ce da ruwan ciki akan sha na rijiya ko in ciki bai doka ba ana yin sabon Allah in ciki bai doka ba ko zina kana kallo sai dai mata baka haushi duk abin da za ta yi ana gane da kyau ko to kenan ka ci abincin Allah kuma ka zo ka saba mishi ya ce to kawo na uku ce kai ta sabon Allah da sharaɗin kada ka yi sake ka bari Allah ya ganka ya ce to ya ce misali muna an gaya muna Allah masanin komai to ai ya san lokacin da sabon Allah ba ta yi wa kenan in tsere mishi ba ta yi wa in yi sabon Allah mai ganne ba ya ce to ba ka shin kumiya kana bisa kan ƙasarsa kuma sannan kana cin abincinsa ana gane da kyau ko? kuma yana kallon ka kana sabon Allah butulcin bai yawa ba ya ce eh haka ne ya ce to ka na hudu ya ce kai ta sabon Allahnka ana gani da kyau ko in dai har mala'ikan mutuwa zai iya zo maka ka tsere masa tana iya tana iya mala'ikan mutuwa zo ka tsere masa shi ma ya san da ba ta yiwa ko domin akwai masu saban allah da sun yi shi tantiranci amma mala'ikun mutuwan sun yi wufi da su sun yi gaba da su to balantana shi karamin alhaki ce ba ta yi wa ya ce to ta ƙaƙa za a yi a ce mala'ikan mutuwa ba za ka iya tsere masa ba kuma ka yi saban allah ya ce na ƙarshe ba ni shi shi ne na biyar kinku ya ce ka yi ta saban allahnka har in za ka iya in ma ka mutum ka iya tsere ma Allah a ranar tashin alkiyama ana gani da kyau ku ya ce a wannan ba ta yi wa ai mutuwan ma ban tsere mata balanta nami yan magana suka ce ba dama sata lahira a duniya ma kayi sata an ce za a hukunta ka balantana a lahira kayi sata me ba dar wannan ma'ana dai in duniya ma baka tsere ma Allah ba to ina ga ina ina ga lahira tukinan wannan me yake nuna muna babu wata dubara da zaka iya mawa da zaka iya mawa da zaka iya ma Allah madaukakin sarki da haka mahuta a gare ka shine ina yi bari na bari Allah ya ce i i Allah ya ce bari bari babu wata dubara da za ta iya hishe ka a gaban Allah madaukakin sarki na gaba shine ruwa na Allah kifi na Allah masu cin sama na Allah karin magana ne Allah ke mutane mutane na tukane tukane na fashewa dukkaninsu dai a ƙarshe daga suke daga Allah suke ruwa na Allah kifi na Allah masu cin sama na Allah kenan me yake nuna komai ma nawa ne na Allah ne inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha har zuwa ƙarshen aya gaba ɗaya wannan ayoyin Allah ya zano komi da ya kumshi duniya ne duk abin da yake cikin duniya Allah ya gaisa a cikin wannan ayar ya ce gaba ɗayansa nashi ne kuma akwai wa'azi ga masu hankali domin da an ce ruwa an ce komai tura suka ce lose lavi ko kenan wannan karin maganan kun gani ya tabbatar mu da tauhidi rububiyya me ake ce ma tauhidu rububiyya shine ka tabbatar da la khaliqa illa Allah na gaba shine son Allah yafi na taron dangi son Allah yafi na taron dangi me ake nuhi a wata ibara suke cewa idan Allah ya soka to uban kowa ma ya kika ala ga da ke ko to mun dan yi dan dama dama ne amma ka san wasu sai an sai an ga irin wannan za su ganewa in Allah ya soka to kowa ma ya kika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a wannan yanayi ko bai samu ba ya tsira ko bai tsira ba ya tsira dangin shi sun bashi baya amma da yake allah na tare da shi ga suna annabawa dukkaninsu in ka lura dangin su sun yi hito na hito da su amma da yake su allah ke bayan su allah ya kubutar da su allah ya kubutar da su shi yasa me ke da suna manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'lam anna al-ummata لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك وقد كتبه الله عليك tunda sharri ne da al'umma gaba ɗaya su taro don su cutar da kai ba su isa su cutar da kai ba in ba abin da Allah ya kaddara maka ba da haka wannan karin maganar me yake nuna muna kullum kai kokarin neman yardan Allah kai kokarin neman Allah ya soka ba mutane su mi ba ba mutane su soka ba dan aikin banza ne mutanen duniya sun soka Allah ya kika mutanen duniya sun soka Allah ya kika to wannan aikin banza ne harare cikin duhu aikin banza ne tura agwagwarwa don ka tura ta abin da take so ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan mu nemi yardan Allah ita yardan Allah ana samunta amma yardan mutane ha ba a samunta yan magana suka ce ridan nasi ghayatul la tudrak ridan nasi ghayatul la tudrak wai a ce kowa ya yarda da kai abu ne wanda ba a taba samun shi kai ka taba jin a duniya wanda aka ce kowa na son shi a tsammanin ku in a duniya akwai wanda za a ce kowa na son shi wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan linnasi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kun gani na ma rage da nace linnasi lil alamin allah ya ce idan aka ce alam kullu masu wallah kowa ya shiga wai wanda aka turo rahama ga kowa amma akwai masu ƙiyayya da shi to ina ga kai wanda wata ran ka yi ma mutane bakan magana wata ran ana gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan son Allah ya fi na taron dangi don haka ka nemi yardan Allah ka nemi Allah ya so ka bayan mutane su so ka ba ka nemi ka yi kokarin kasancewa daga cikin wa'anda radiyallahu anhum wa radu anhu amma ba kowa ke samu wani mazalika liman a kenan yadda Allah ba a samun ta sai an yi khashiya sai an yi tsoron Allah sai an yi takawa me ake ce ma tsoron Allah khallidh dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa wannan shine tsoron Allah ka nisanci zunubi karamin sa da babban sa kada ka raina karamin zunubi domin da tsatsawa gulbi ka cika Allah ya kare mu na gaba shine idan Allah ya yi wa mutum maraba annabi sai ya bashi masauki idan Allah ya yi ma mutum mara ba annabi sai ya bashi masabki wannan karin magana ne fa amma bai shahara a bakunan mutane ba kun san me yasa bai shahara ba dan asali ya saba ma aqidar da ta shahara a kasar Hausa shine na cewa akwai wanda zai iya ceton mutane domin wannan aqi wannan wannan karin maganan wallahi in ka gane shi kawai abin da yake fassara maka shine ma'anan ashafa'a almashru'a ceto wanda yake tabbatace a wajen Allah domin akwai wanda suke ganin wani shehu zai iya ceton su akwai wanda suke ganin annabi zai iya ceton mutane ko da Allah bai so ba haka suke gani fa amma shi kuma ka'ida ta ceto menene la yashfa'una illa liman irtada babu wanda ya isa ceci wani sai in Allah ya yarda kenan idan Allah ya yarda da idan Allah ya maka maraba ma'ana Allah ya so ka Allah ya yarda da kai annabi sai ya baka masabki ma'ana annabi sai ya cece ka daga wuta zuwa aljanna an gane karin magana da kyau kenan dai a takaice dai uwa masu girma babu wanda ya isa ceci wani hatta annabi bai isa ceci kowa ba a ranar alkiyama in ba da yardanwa ba in ba da yardan Allah ba shi wace to kawon misalin abin da ake ne a nan duniya yanzu misali yara ne za a ma sharaftawa wa'inda suka ci sai a zo za a ba su sakamako yanzu an yi manya-manyan baki kawai misali irin sheikh abdulmumin suna nan sai a ce to ni ne shugaban makanta sai in ce to sheikh abdulmumin shi zai ba da saka shi zai ba da tukwici ga wannan yaron yanzu shi sheikh abdulmumin anya shi ne asalin wanda ya ba da sakamakon shi ne asalin wanda ya ba da sakamakon ba shi ya ba da shi ba to haka ne wace to yake haka ne wace to yake kenan ceto kamar wata darashtawa ce da Allah zai ba wasu bayu daga cikinsu annabawa daga cikinsu wasu mutanen kirki su tsamar da wasu daga wuta zuwa aljanna ko kuma abin da ya kama da haka yan uwa masu girma na gaba shine yanzu yanzu sai Allah kuma babu nisa ga Allah yanzu yanzu sai Allah me yake da yanzu yanzu sai Allah babu wanda ya isa maka abu yanzu yanzu in ba wa ba in ba Allah ba ko kuma sai in Allah ya dada abin ya kasance kuma babu nisa ga Allah ma'ana kada ka yi tsammanin abun zai wahalar samu in dai Allah ne to cikin sauki zai iya kasancewa domin innama kana amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kasance kai sai sai ya kasance babban misali na yanzu yanzu sai Allah shine aihuwar jariri sai an yi wata nawa ana ɗauke da shi wata tara ko ko bakwai alal akalla dai bakwai shine mafi yawanci ake ake cewa alal akalla domin ƙasa ga haka bus cika rayuwa ba ana gani da kyau ko to amma da Allah ya tashi aihuwar da Allah ya tashi halittar annabi Isa alaihi salatu wassalam ai shi ma aihuwar shi aka yi ko to amma wata nawa aka yi in akwai malaman tafsiri su ga wata nawa aka yi da cikin annabi isa ai an ɗauki cikin shi ko to fahamalatu fantabazat bihi makanan qasiya kenan ta ɗauki cikin shi to amma ita ta yi watanni a'a fa ajaa hal makhadu ila jid'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya inna lillahi abun mamaki fanadaha min tahtiha an ɗauki cikin yanzu sha yanzu magani yanzu ana gane da kyau ko kuma ana aiho shi ya buɗe baki yana magana yanzu yanzu sai wa sai Allah yanzu yanzu sai Allah wannan shine kenan yanzu yanzu sai Allah wannan karin magana me yake nuna muna kada mu hidda tsammani daga wani abu da muke nema a wajen Allah madaukakin sarki kada ka hudda tsammani kada ka hudda tsammani na gaba shine addini rigar mutum ce addini rigar mutum ce wannan karin magana shi ma mai kyau ne kuma abu kun bishara a cikin mutane ba me shike ne da addini rigar mutum ce kamar yadda mutum baya rabuwa da rigarsa in dai har ya huto da mi zai hutowa da riga zai hutowa to haka addini ba a rabuwa da shi kuma idan ka idan ka kalli wannan karin maganan zai fassara maka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitra ko kuma kullu mauludin yuladu ala alfitra duk yaron da za a haihuwa ana haihuwar shi a matsayin menene a matsayin musulmi kenan da addinin sai zo duniya kenan addini rigar mutum ce ana gane da kyau ko kuma bayan wannan malaman aƙida suke cewa shi ɗan adam ga yadda Allah ya halice sa baya zama ba tare da addini ba imma ya addini na kwarai ko na banza a duniya babu wanda baya da addini sai suna ba da misalin hatta wa'inda suke cewa hatta wa'inda ake ce ma meke da suna alladiniyun wanda ake cewa ba su da addini ko alladina la ya'taqiduna shay'an wanda ba sa itiqadin wani abun bauta da turanci suna ce musu ate ko non religieux wanda ba su da addini to ƙarya ake yi wannan sunan nasu shine addinin nasu ai domin Allah ya ce wa minan nasi me yake da suna afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu son zuciyarsa ne ya ba su cewa babu addini ko to wannan son zuciyar shi kanshi Allah shine kenan yana da wani addini halaga da kyau ko wannan kare magana ya hoto ko bai hoto ba addini addini ku ida mini addini digar mutunce ya kamata kare magana da yanda muke faɗi kamin in tashi ku zano mini ko 20 daga cikin su Allah ga yanda kyau ko kenan addini rigar mutunce yan uwa masu girma karin magana na gaba shine ba a ɓoye wa Allah abin da ke cikin zuciya ba a ɓoye wa Allah abin da ke cikin zuciya ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur ai an san kha'inatul a'yun ko shine satar kallo shine malamai suke bada kawai misali mutum ne zo bakunta gidan wani sai matar shi ta zo ka mishi ruwa sai ya rika dan abun ga ana gani da ke ko to wannan satar kallon da mutum zai ya alamuhu ya alamuha ya san wannan satar kallon wa ma tukfi sudur abin da abin da yake cikin me da abin da yake cikin zuciya abin da ke cikin zuciya yanzu babu wanda ya isa ya zo ya wasa abin da ke cikin ya san abin da ke cikin zuciyata babu wanda ya san wannan amma shi Allah ya sani idan kai imani da babu wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah ko kuma ba a boye ma Allah abin da ke cikin zuciya wannan shi zai sa kai kokarin tsarkake mi zuciyar taka kenan wannan karin magana da muhimmanci sai a babai na tauhidi ba a boye ma Allah abin da ke cikin zuciya kenan in kayi abu ka bayyana ma mutane ka zo ma mutane da me yake da suna ungulu da kan zabuwa ko ungulu da kan kaza to shi Allah ya saho ungulunka kake ba kaza kake ba in ka nuna wa mutane ga kai mutunan kirki ne to Allah ya san me ya san abin da ke cikin zuciya anan kuma akwai wani kuskure da mutane suke yi wai sai ka ji an ce ma imani a cikin zuciya yake kuma kaga mutum na sheka ayan shi ba ta sa hijabi sai a mata magana ce a imani cikin zuciya yake to ai kuma Hausa suka ce labarin zuciya a tambayi huska ko idan zuciyar mai kyau ce to sai mu game sai mu ga jikin yami ya sauya in zuciyar mai kyau ce tabbas za mu ganki a cikin hijabi baiwa ma hada liƙabi domin labarin zuciya a tambayi huska ana gane da kyau ko wannan shine kenan na gaba shine babu ga Allah babu ga kowa babu ga Allah babu ga kowa me suke nihi da wannan ka san kada magana ma sai an fassara fa babu ga Allah babu ga kowa ma'ana in dai har an ce Allah ba zai maka abu ba to ai babu wanda ya sai maka shi ko akwai shi shine babu ga Allah babu ga kowa ana gani da kyau ko mai manzo Allah yace law ijtama'at al-umma ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak da mutane su haɗu don su amfane ka da wani abu to bu su su amfana da kai ba shi sai abin da Allah ya eme ya kaddara zaka samu wannan shine kenan kenan duk abin da baka samu ba to wallahi ka kudurta a zuciyarka babu wanda ya sai baka shi kuma a duk lokacin da mutum yake kudurta haka shi zai sa Allah ya rika kame shi dauki a cikin matsalolin da yake a ciki domin da yawa daga cikin abin da ke sa Allah ya kyale mu da matsalolin da muke fama da su kasancewar muna dogaro da wasu shi yasa a difa mun yi muhadara mai taken eh malace muhadara mun yi khutuba mai taken akhta'un nasi fi tauhidi kurakuran mutane a tauhidi daga cikin kuskuren da muka gayi shine at-ta'alluq bi ghairillahi dogaro da wani wanda ba Allah ba idan aka ce dogaro da wani wanda ba Allah ba ya kasance kai har a cikin zuciyarka da wane ka dogara a'a wane ya kasance sababi ne amma kai a cikin zuciyarka ka kudurta waye zai ka maka dauki shine Allah shine Allah madaukakin sarki wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu Allah ya ishe shi Allah ya ishe shi kenan daga lokacin da muka shiga matsala farkon wanda ya kamata ya zo muna akai shine Allah madaukakin sarki shi zai sa in mun shiga wannan damuwar ko mun shiga wannan matsalar sai Allah maɗaukakin sarki ya kamu na ɗauki amma dan an ce ka dogara ga Allah ba shi yake nuna ba an ce kada ka kama sababi domin suka ce at-tawakkulu ala Allah la yunafi al-akhdh bil asbab dogaro da Allah baya hana ka kai kamun kawa ka kama sababi idan muka komo kissa ta Maryam ana ganin da kyau ko kissa ta maryam a ƙarƙashin ta malamai sun hiddo sun hiddo wani darasi na aqida dake a ciki darasi na tauhidi dake a ciki shine suka ce alam tara anna allah qala li maryam wa huzzi ilayki aljiz'a yasaqati as-samari falau sha'a an tujnihi min ghairi illatin janatu walakin kullu shay'in lahu sabab yace baka ga allah ba maryam da ya tashi ciyar da ita dabinon ce mata yi ta girgiza shi dabinon zai hwado tare da cewa allan yana da daman kawai dabinon sai ta ji shiga baki tana tattaunawa amma sai ce ta girgiza dabinon dabinon yami ya hwado ta doka ta ci don ya karantar da mu komi da sababi ne Allah gan da kyau ko Allah yana da ikon ya kosar da ita kawai ta ci tana tamna dabino zubro diya kawai za ta yi ta yi amma don komi da sababi Allah yake su sai ce sai ta mi sai ta girgiza dabino wa huzzi ilaiki jiza ya sakati thamar wannan shine kenan na gaban uwa masu girma komi ka gani daga Allah yake amma kuma laifi baya da ubangiji ka wallahi karin magana ya kamata a ce muna karatun shi dan zai ƙara fassara maka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komi ka gani daga Allah ne amma kuma fa laifi baya da ubangiji komi daga wa yake daga Allah ana gan da ke ko sai dai suka ce li kulli qa'idatin mustasnayat kowace ka'ida tana da togaciya amma sai dai suka ce laifi ba ya da ubangiji ma'ana ba a jingina ma Allah laifi in ka samu aihuwa daga wane ne kamma wata ta yi kamma wata cikin shege ta aihu daga wane ne a yawwa ku gane karin magana ko ba gane ba kenan laifi ba ya da ubangiji ma'ana ba a jingina ma Allah laifi kuma wannan hadisi ne wa sharru laysa ilaika Allah ba a jingina maka laifi sharri shi in ya same ka kanka zaka mi ana gane da kyau ko ma asaba ma asabaka min hasanatin kishiyar fa aha ai kuma ida kishiyar abun kware in ya same ka daga daga Allah ne amma mummuna fa to daga kanka ne daga kanka ne kenan komi daga Allah yake amma kuma laifi baya da ubangiji ana gane da kyau ko wannan idan ka gane wannan karin magana shi zai sa ka shiga taitayinka shi zai sa da yawa daga cikin mabannatan nan a rage jingina ma Allah ko wannan shine kenan kenan na gaba shine shari'a gandun Allah shari'a gandun Allah ai kun san me gandu ko ya ka ce gandu shine inda komi naka yake ashe gida inda iyalinka suke famikinka ana ce mishi mi gandu dan mi dan saboda komi naka a can yake asalinka a can yake komi naka a can yake to ita shari'a gandun Allah ce ma'ana a wajen Allah take hitowa me ake so a nuna muna la shari'a illa Allah babu wanda ya halatta ya shar'anta wani abu a addini in ba wa ba in ba Allah ba babu wanda isa ya halatta wani abu ko ya haramta shi in bawa ba in ba Allah ba shine ma'anar shari'a gandun Allah wannan kuma yana daga cikin tauhidi domin yana daga cikin ma'anar la ilaha illallah ana gane da kyau ko kai imani da cewa babu abun cancanta da bauta sai Allah ita kuma bautar waye ke gan yayin ka bata ayyita shine Allah madaukakin sarki shari'a gandun Allah wannan wannan karin magana da muhimmanci sosai akwai darasi sosai a cikin tauhidi kenan in ka gane wannan karin maganan shi zai sa ba za ka ƙyarƙyara ma Allah abin da bai umarni ba shi zai sa ba za ka yi bid'a ba domin bid'a ƙyarƙyarar ka ne shi kuma an ce shari'a gandun Allah na gaba shine arziki nufin Allah ne arziki nufin Allah ne amma kuma mun gayyuwa Allah ya ce tashi in taunye ka wannan karin magana wani Hausa yana da asali yana da ma'ana Allah ya ce tashi in tanye ka me suke nihi ka tashi ka kama sababi sai Allah ya mi ya tanye ka wannan shi ake cewa al-akhdhu bil asbab arziki nufin Allah ne amma kuma ha Allah ya ce tashi mi tashi in tanye ka kuma wannan kada magana da asali walladina jahadu fina me mujahada kokari tashin ai shine kokarin ko walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi kokari a cikin mu zamu shirye da su hanyar mu idan aka ce kokari kuma kalima ce wadda ta kumshi komai domin rayuwarka gaba ɗaya ibada ce neman arziki da zaka in ka kyauta niyyarka shi ma zai kasance ne zai kasance ibada ne kinan dai arziki nufin Allah ne a wani wuri suke cewa shi arziki kashi ne tako shi ake yi ana gane da kyau ko arziki kashi ne tako shi ake yi kuma a dare daya Allah kan yi bature ma'ana yin Allah ya ga dama a dare daya sai ya kame sai ya kame arziki shi yasa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ruhal qudus qad nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ملائكة جبريل يامين وحي تيوا باب وتني da zata mutu face arzikin da Allah ya kaddara mata sai ta mi sai ta ci shi sai manzo Allah ce dan haka ku ji tsoron Allah ku kyautata neman arzikin ku wala yahmilannakum wala yahmilannakum istibta'ar rizqi an tatlubuhu fi ma'siyah kada dan arziki bai yi gaugawar zuwa ba ku neme sa ta hanyar haram ana gani da kyau ku kaga wannan idan kai imani da shi shi zai sa ba za ka bi hanya kowace iri ba dan azurta kanka domin rishin imani da wannan shi yake sa mutum ya kama hanya ta haramun dan saboda me dan ya tara arziki in uwa masu girma na gaba shine yau da gobe sai Allah yau da gobe sai Allah wannan kare magana shi ma akwai tauhidi a ciki abinda suke yi da yau da gobe sai Allah a ce mutum yana yau kuma yana gobe yana yau yana gobe yana yau yana gobe domin abinda suke yi da yau da gobe shine abinda yake kullun kullun ana gane da kyau ko domin ranaku gaba ɗaya haka ne in ma yau komi ko gobe akwai wanda za a ce ba yau yake ba in kana yau ko dai kana yau ko dai kana ina ko dai kana gobe ma'ana dai a ce ko da yaushe ana nan ko kuma a ce ko da yaushe mutum yana rayuwa ko kuma ko da yaushe mutum yana cikin lahiya ko kuma ko da yaushe mutum yana samun abin da yake so wannan babu wanda ya isa maka shi in ba wa ba in ba Allah ba kun babu wanda yana nan yau gobe ko da yaushe ko wani lokaci in ba Allah ba na gaba shine duniya wuri ne na gwaji duniya wuri ne na gwaji wannan kuma zai fassara mana faɗin Allah madaukakin sarki farkon tabaraka تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا wanda ya halicci rayuwa da mutuwa in aka ce rayuwa da mutuwa ko ina aka yin su a duniya ake yin su ko rayuwa da mutuwa a duniya ake yin su domin a lahira babu mutuwa kinan ma'ana allazi khalaqa dunya liyabluwakum wanda ya halicci rayuwar duniya don ya jarabce ku ayyukum ahsanu amala ai shine gwajin kenan shine gwaji kenan duniya wuri ne na mi wuri ne na gwaji ma'ana Allah ya halitto mu duniya ne don ya gwada mu ya ga waye zai yi mi zai yi aikin kwarai anan kuma akwai akwai wanda da ya kamata mu dauka shine Allah ya ce ayyukum ahsanu amala shine anan me yake da suna al-Imam Ibn al-Qayyim sai yace kaga anan Allah bai ce ba ayyukum aktharu amala ana ganin da ke ku bai ce ba waye ku yawan aiki shi yasa sai wani waƙe yake cewa wallahu la yarda bi kathrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani فالعارفون muraduhum ihsanuhu waljahilu na'amu anil ihsani yace wallahu la yarda bi kathrati fi'lina Allah ba wai yawan aikin mu bane yake so lakin bi ahsanihi ma'al imani sai dai a'a aikin da yake so shine wanda aka yi da kyau kuma tare da imani sai ce fal'arifuna muraduhum ihsanuhu shi yasa su masu ilimi kullum ƙoƙarin aikinsu shi ne su kyautata shi ba wai su yi mai yawa ba sai ce wal jahilu na amu anil ihsani amma su kuma jahilai kullum aiki yawa suke kallo shi yasa za ka ga mutane a zo a yi lokacin azumi a zo a yi tarawihi a buga ta raka a goma sha uku a tashi kuma da dare a yi mi a yi ƙiyamun laili ita ma raka a goma sha uku in suka ga wayancin su ba su yin tarawih su ce kaga raggaye su kiyamun laili kawai suke ba su tarawihi to wallahu la yarda bi kathrati fi'lina ba yawan Allah yake kallo ba mai yiwa sun yi sun yi raka'a 30 da wani abu wancan sun yi raka'a 11 wancan ya kasance na 11 shi yahi dan me domin an kyautata shi an yi shi yanda ya dace kuma an yi shi da ikhlasi kina wannan babban darasi ne a gare mu duniya wuri ne na gwaji duniya wuri ne na jarabtawa mu yi kokari mu ci me mu ci wannan jarabtawar na gaban uwa masu girma baiwa ta Allah ce da mutum ka baiwa da wani bai samu ba baiwa ta Allah ce da mutum ka baiwa da wani bai samu ba baiwa kalima ce wadda take da ma'ana mai yawa a hausance baiwa an cirato ta daga baiwa ne baiwa badawa ta Allah ce ma'ana Allah ke badawa da wani ke badawa da wani bai samu ba shine baiwa to yana da, yana da ma'ana khas shine ma'anan hikima baiwa hikima hausa suna ce mata baiwa idan muka fassara shi a wannan kuma sai ka mana yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khairan kathira ana gane da kyau ko me ake ce ma al hikma wad'ul ashiya fi mawadi'iha allaiqati biha shine dora abu a inda ya dace shine al hikma kenan baiwa ta Allah ce da mutum ka baiwa da wani bai samu ba kenan idan ka yi imani da wannan ashe bai kamata ba a ce don kaga Allah ya ma wani wata baiwa ka rika hasada da shi domin in ka masa hasada shi yasa wani sha'ir yake cewa aya hasidan li ala ni'mati atadri ala man asata al-adam asata ala Allah fi hukmihi li annaka lam tarda lima wahab fa akhzaka rabbi bi an zadani wa shadda alayka wujuha at-talab yace ya kai mai mini hasada ka san wa kake ma wa kake ma laihi yace Allah kake ma laihi li annaka lam tarda lima wahab domin kamar baka yarda da abin da ya bani bane ma'ana in Allah ya ma wani wata baiwa sai kana hasada da shi kana kiyayya da shi dan saboda wannan baiwar to wallahi kamar Allah ne kake ma laihi domin Allah shi ya bashi Allah ka baiwa shi ya bashi kenan in kai in kai hasadar shi ko kuma kai gaba da shi ko kuma ka kishi dan saboda wannan to wa kake kenan wanda ya mi wanda ya bashi domin ba shi ya ma kanshi ba kenan daga cikin tauhidi in kaga Allah ya ma wani wata baiwa kai bai maka ba kada kai sake kai hasar shi a cikin wannan kai imani da Allah ya bashi kai ma ka roki Allah ya mi ya baka na gaba shine kaddara musulmi takaci kaddara musulmi takaci kai wannan kada magana wai kun san ma'anar shi kaddara musulmi ta kaci hadisi ne take fasara mana ha ma'ana abinda suke nihi shine mafi yawanci kaddara ta yi samun musulmi mutunan kirki domin hausa sun ce musulmi suna nuhin me mutunan kirki domin ake musulmi kalma ce da ta kumshi mutunan kirki da mutunan banza har da ya yadda da ya yadda da ba sarki sai wa ba sarki sai Allah to kuma wannan hadisin wannan karin magana ya yi daidai da hadishin manzon Allah sallallahu inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu ana gane da kyau ko bayan shi kuma akwai wani hadisi bayan wannan ya ne hadisin yake shi ma yana nuna dai in Allah yana son mutum yana jarabta sa ne ana gane da kyau ko ibarar tana zo sai in manta ta amma ko wannan hadisin muka tsaida akan shi yana nuna haka ba na kaddara ta yi yawan samun me ta yi yawan samun mutunan kirki shi yasa a wani hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah madaukakin sarki ya so ɗaukaka darajar mutum a lahira sai ya kasance yana aiki wanda bai kai ya kai shi wannan matsayin ba da Allah yake so ya kai sa sai ya ta jarabtarsa wannan jarabtawar in yayi haƙuri ya cita dalilin ta sai Allah ya kai shi wannan matsayin da yake so ya kai sa yawwa ashaddun nasi bala'an al'anbiya thumma alladhi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wanda Allah yi yawan jarabtawa su ne annabawa sannan masu bi musu sannan masu bi musu wajen kirki kenan dai kaddara musulmi taka ce wannan hadisin yana da yana da ma'ana sosai na gaba shine bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abin da zai ci ba bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi me ba abin da zai ci kaga wannan karin maganan me yake nunawa a cikinsa shi ma akwai me akwai tawakkali akwai imani da kaddara akwai imani da kaddara ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ahadin ba'di kuma hadisi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman hazwa thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha thumma yu'maru bi arba'in bi katbi rizqihi za a rubuta arzikin sa abinda zai ci gaba da ya rubuta shi yasa zaka gani akwai mutunan da kamin ya rasu yake barin cin abinci marar lahiya da yawa kamin su rasu akwai wanda suke yin sati ba sa cin abinci dan mi dan abincin da Allah ya kaddara su ce yami ya kare to kun mutum nawa ne ke mutuwa ya bar dukiya dan mi dan abin da Allah ya kaddara ya ci ya kare dan haka wannan zai bar shi yana gani yana yana gani dole ya bar shi dan mi dan babu rabon shi a ciki ana nuna lokaci yayi kenan za mu kawo sauran da da gaugawa dan saboda mu tsallake na gaba shine wani hani ga Allah baiwa ne ma'ana idan ka wata sharabtawa ko da ba ka so ka sa a kanka alkhairi ne domin wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum takan yi wa ka ki wani abu ya kasance mai alkhairi a gare ka na gaba shine ba a hushi da ikon Allah ba a hushi da ikon Allah ma'ana kada ka yi hushi da wata kaddara da Allah madaukakin sarki ya dora maka ana son musulmi Allah ya masa kaddara in Allah ya kaddare shi da wani abu yayi me yayi hakuri ko da ko bai so ba na gaba shine zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana mazuru ana shaho sai ya koka hana gani da kyau ko wannan shine kenan ai wannan kowa ya san shi kowa ya tuba dan wuya ba lada eh kowa ya tuba dan wuya ba lada kenan tuba ma dan wa ake yin shi wannan shine kenan kai ne ka zo za ka ƙetara a gidan mutane ka hau katanga sai ka ƙaton kare irin karnan na wanda ba su bari ta kwana sai ka ce to hasa mai yake da suna satan ma na hasa astagfirullah astagfirullah a to ba lada sai da kaga ba sarki sai Allah sannan ka tuba a ba lada wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun na gaba shine idan kwana ya ƙare babu magani sai tafiya ko akwai magani a kai ka inda ake so a kai ka amurka ga su donald trump nan wata cuta yake fama da ita ta makarkata har yanzu yana yi da wata cuta ta taruwar jini a cikin wata har yanzu yana fama da ita in akwai wanda kake tsammanin likitoci za su ma magani ai shine ko shi da yake ganin yana mulkin duniya kenan idan kwana ya kare babu magani sai tafiya wanda bai gode wa Allah ba ya gode wa azabarsa domin a shukuru shi ma ibada ne tauhidi ne domin Allah ya ce a nishkuru li wali walidaika ni ake ce ma a shukur shi ne bauta ga Allah maɗaukakin sarki da nisantar me yake da suna saba masa shi ne a shukur a shukuru alallahi Allah ta bihi a shukuru me yake da suna a shukuru a shukuru lillahi huwa Allah ta asihi bima an'amahu laka shine kada ka saba ma Allah da abin da ya maka ni'ima ya maka ni'ima ta baki kada ka sa wannan ni'imar wajen saba masa da bakin da ya maka ni'ima ta lahiya kada ka sa wannan ni'imar wajen mi wajen saba masa in kai haka kayi godiyar mayi na gaba shine tsalle daya kan jefa mutum rijiya shine na karshe kuma mun liƙe da shi da khitamuhu misk tsalle daya kan jefa mutum rijiya ma'ana magana daya takan iya talalata maka musuluncinka talalata maka tauhidinka manzo Allah yake cewa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannama 70 kharifan mutum zai iya faɗi wata magana wanda yake ganin ba komai bace amma dalilinta ya shiga wuta ma'ana ko dalilinta ya lalata musulunci sai lalata tauhidinsa tsalle ɗaya kan jefa mutum rijiya ka taɓa ganin wanda aka ce ya tsalle ya faɗa rijiya an ce tsallen bai ba sai ya koma ya wani a to shine ma'anan wannan ma'ana dai abin da ya na liƙe da wannan shine mu kula da musuluncinmu wallahi mu kula da aqidanmu mu kula da tauhidinmu abu karami zai iya walwale maka tauhidinka izgiri da zaka yi ga musulunci kawai zai zai ilala sai la ta'tadiru Allah ya ce mana hukai kad kafartum magana ce wasu ka wadi Allah ya ce kun kahurta mu kula da tauhidinmu babban kuma abin da zai kula mun da tauhidin mu da aqidar mu da musulunci mu shine neman ilimi shi kuma neman ilimin ne yutlabu min al-mahdi ila al-lahad neman ilimi ana neman sa ne har karshen rayuwa gaba daya baya da karshe inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna muna maraba da manya-manyan malaman mu na yi farin ciki sosai da shigowar su Allah ya saka musu da alkhairi kuma ɗazu-ɗazun nan ma ne na kira su kahin mu zo nan bai wuce minti talatin ba na gaya musu da mun shigo suka ce kuma insha Allah za su za su kama na ziyara wannan shine wantaka ta musulunci ganin sun kawai da nayi ana ganin da kyau ku a ce in gan su kawai in koma ba tare da ma mun yi wannan wa'azin ba shi kadai ba karamin alkhairi bane Allah ya hada kawo mu ya kara mu na son juna inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ina insha Allah manyan manyan baki malamin masu tafiya to ana musu marhaba